بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم ذهب من بعده وأصلى فإنه غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى ينتهى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم jiya mun fara fassara wannan aya sai lokaci ya yi halinsa sai muka dakatar muka ce insha Allah yau za mu dawo mu koma mu fara daga kan ayan sai mu ci gaba da bayani Allah yana cewa wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullahi idan waɗanda suka yi imani da aya da ayoyin mu suka zo wajenka to ka samu yan uwa fa qul salamun alaikum abinda kawai tsakanin ku shine gaisuwa irin ta musulunci ka ce musu salamun alaikum salamun alaikum wannan kalma tana isa a gaisuwa amma a wajen sallah ba ta isa in a sallah ne sai dai assalamu mu'arraf bil alif wal lam sai sallaman da aka yi masa ta'arifi da alif da lam assalamu amma wajen gaisuwa kana iya ce assalamu alaikum gai wato gai da mutane kana iya ce salamun alaikum to wannan kalma ta salamun alaikum tana iya karbuwa a wajen gaisuwa tsakanin mutane da mutane amma ba ta karbuwa a cikin sallah amma assalamu alaikum za ta karɓi a sallah za ta karɓi kuma wajen gaisawa ga mutane domin abin da ya sa da kai da su kun zamo ɗaya aka ce ka musu gaisuwa irin ta musulunci saboda ka taba rabbukum ala nafsihi rahmata ubangijinku ya riga ya rubuta ko ya wajabta tausayawa wa kansa cewa shi ya rubuta cewa shi mai tausayi ne shi Allah saboda haka Allah yana tausayin bayansa kuma yana so bayansa su zamo masu tausaya wa junansu yana cewa a anar rahman wa kalastun rahima sunana Allah ar-rahma kuma shi na ni na halicci rahab rahim rahim wato mahaifa ko kuma zumunta ni ne na halicci wannan wato zumunta din ko kuma mahaifa din sai na sanya wa zumunta ko mahaifa na keto masa suna daga sunana ni arrahmanu mahaifa kuma rahim ko kuma zumunta wanda ya sadar da zumunta to zan sadar da haskensa wanda ya yanke zumunta to zan yanke haskensa kenan idan mutum na yawan sadar da zumunta to za a ganshi cikin rufin asiri ba zai galabaita ba cikin yan uwa kuma zai zama mutumin kirki saboda haka a nan shehu ya ce inna allaha tabaraka wa ta'ala bashara hadhihi al-umma Allah tabaraka wa ta'ala yayi albishir wa wannan umma ta annabi al'umma ta annabi Muhammadu bi annahu kataba ala nafsihi rahmata bisa cewa ya wajabta wa kansa shi mai tausayi ne rahama wato sifarsa ne ya kulu rahmatin sabaqat ghadabi yace rahmata ta riga fushi na tunda rahmar ya fara yi kafin fushi to ala kulli halin muna da tsammani kenan duk abin da muka yi in muka tuba Allah zai ji kanmu zai mana rahama yadda lamarin yake annahu man amila minkum su'an duk wanda ya mummuna aiki cikin ku bi jahalati a bisa kuskure shine ma'anan jahala akwai inda zai zamo da kuskure akwai kuma inda zai zamo da ganganci to kalman jahala irtakaba ma'asiyatan bi jahalati wanda ya aikata wani aikin sabo amma da kuskure shine bi jahala a bisa rashin sani aljahalatu jahalata ne yin abu na rashin sani kalmar jahala iri biyu ce jahalatu zalalatin akwai jahala irin na bata mutum ya yi jahala ma'anansa ya bata ya saki hanya to kaga wannan akwai azaba a ciki ka jahalatul kuffar kamar yadda a waɗannan wato kafirai sun sun jahilci Allah to kaga wannan jahilcin su jahilta ne wanda zai kai su wuta wa jahalatu jahuliyatin amma akwai jahala irin na kuskure wanda ba da niyya aka yi ba wanda bisa rashin sani aka aikata abu to akwai wannan akwai kuma jahalatul khawas jahala irin na kasawa waɗanda suke keɓantattu na kusa da Allah, to su ma akwai abin da za a yi a ce sun yi jahala. Wannan kenan, kai wanda ya fita in ba zai saurare yau ba, wani irin shagantaka ne wannan? Aljahalu jahala ne, jahilci iri biyu ne, shi ma. jahalun billah akwai wanda jahilcinsa har ya kai ya jahilci Allah bai san Allah ba ma'ana bai yarda da shi ba wa huquqi uluhiyatihi kuma ya jahilci haƙoƙi na allantaka irin haƙoƙin da ya kamata a bai wa Allah na sifansa ya jahilci wannan ya ga har ma zai ya ɗauka ya bai wani ya bai wani almujibi khulu da sahibihi fil nar idan mutum aka ce jahilcin sa ya kai har bai san Allah ba bai san sifofin Allah ba balle ya girmama Allah balle ya sifanta Allah da sifofinsa to wannan jahilcin jahilci ne wanda zai dawwarmar da mutum a wuta wal jahlu alladhi huwa aynul ma'rifa billah akwai wani jahilci sunansa ba jahilci bane jahilci ne amma kamar wato imani ne wannan jahilcin shine mutum ya jahilci haƙiƙanin zatin Allah in ka ce ban san haƙiƙanin zatin Allah ba wannan ai ka nuna jahilcin ka ne kuma amma ai imani ne dan baka kai ne ka san haƙiƙanin zatin Allah ba to wannan shine ainul ma'arifa ainihin haƙiƙanin fara sanin Allah kenan ainul ma'arifa billahi huwa al-jahlu bi sunhi zati shine mutum ya jahilci haƙiƙanin zafi na Allah subhanahu wata'ala min haisu ma hiya hiya abu ta yadda yadda take a haƙiƙaninta almujib liqud dukhul sahibihi fil janna irin wannan yakan wajabta wa mai irin wannan matsayin har yakan ba shi daman shiga aljanna don ya san Allah kenan ya san Allah ba a sanin haƙiƙanin kunhut zati haƙiƙanin zatinsa to wannan jahilci ne da shi amma jahilcin ba wanda zai kai shi zuwa wuta ba a'a jahilci ne ma wanda zai ɗaukaka matsayinsa cewa eh lallai wannan ya san Allah Allah subhanahu wata'ala a wata aya yana ce inna aranna al-amanati amanati ala samawati wal ardi wal jibali ba abaina an yahmilna naha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula na nuna amana ta inji Allah ga sama da ƙasa da kuma duwatsu amma suka kasa ɗauka wa ashfaqna minha suka ji nauyin ɗaukan wannan amana amma wala hamala hal insan amma shi dan adam sai ya ce ya buɗe kirje ce shi zai iya ɗauka amma duwatsu da sama da ƙasa sun ce a'a ya musu nauyi ba za su iya ba amma dan adam ya ce a'a shi zai iya wa hamal hal insan innahu kana zaluman me ya zalum shine wanda ya dauki nauyin da yafi karfin sa ya zalunci kansa ya dauki nauyin da yafi karfin sa jahulan kuma watakila ya jahilci hakikanin zatin Allah kaga wannan jahilcin ba wai jahilci ne mai muni wanda zai kai shi zuwa wuta ba a'a jahilci ne na sanin hakikanin Allah din fa idan man amila minkum su'an bi jahalati duk wanda ya mummuna aiki da ga cikin ku bi jahalati a bisa kuskure sun mataba daga baya sai ya tuba min ba'dihi bayan wannan aikin wa aslaha kuma ya gyara aikinsa fa inna Allah ghafurur rahim to Allah mai gafara ne mai tausayi gare shi to sai shehu ya dauko bayani haka dama ya saba in yayi fassara to in akwai wani bayani yakan dauko yace wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina ya annabi idan waɗanda suka yi imani da ayoyina suka zo wajenka fa qul salamun alaikum to kai musu gaisuwa irin ta musulunci assalamu alaikum shehu ya ce to wannan kalma ta assalamu alaikum haza salam huwa tahiyya bainal muslimin to shine irin gaisuwan da Allah ya ajiye tsakanin al'umman musulmi har ma idan manzon Allah ya ce duk wanda ya zo ya same ku daga zuwa sai ya faɗa ku da magana bai muku sallama ba annabi ya ce fala tujibuhu kada ku amsa masa dan bai ma san kansa ba yawa amma ya zo wanda ya zo ya tadda ko a zaune shi ya kamata ya yi muku sallama sannan kuma idan jama'a suka haɗu da mutane da yawa suka haɗu da mutum ɗaya to shi ya musu sallama kuma sallamar Allah ya ce fa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi asana minha aw rudduha in aka yi muku gaisuwa to ku mai da irin kwatankwacin yadda aka muku ku ai ku bada wanda yafi kyau ku yi ƙari assalamu alaikum sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kaga ka kara assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ka gani bi asana minha ko kuma assalamu alaikum assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa alaikum assalam duk dai ka gani to auru duha kenan to haka in aka gaishe ka da gaisuwar musulunci to shehu yace to wannan assalamu alaikum huwa tahiyya bainal muslimin shine gaisuwar da suke yake gudana tsakanin musulmi fi ma bainahum fi dunya wannan assalamu alaikum wa bihi yusallimu alaihimul malak musulmai a lahira waɗanda suka sami aljanna wannan assalamu alaikum gaisuwan da mala'iku za su yi musu kenan a aljanna idza dakalul jannata yayin da suka shiga aljanna mala'iku za su ce musu salamun alaikum iftu salamun alaikum iftum fadkhuluha khalidin mala'iku daga sun ga yan aljanna na shiga to wannan salam din nan ba wata kalma da ta wuce wannan kalman assalamu alaikum assalamu alaikum iftum aminci ya tabbata gare ku to ku shigo fadkhuluha khalidin ku shiga kuna masu dawwama hatta yusallimu alaihim rabbu akwai inda Allah ne da kansa yake sallama yake gaida bayansa a ina yana ce salamun ƙaunar min rabbi rahim salam ƙaunar min rabbi rahim zaman lafiya ya tabbata gare ku daga ina ne wannan gaisuwar min rabbi rahim daga ubangiji mai tausayi kaga wannan gaisuwar Allah da kansa yakan yi amfani da wannan gaisuwan akan bayinsa kataba rabbukum ala nafsihi rahmata awwalu ma aujada Allah tabaraka wa ta'ala alqalam farkon abin da Allah ya fara samar da shi a cikin alamul ajsadi masu jikuna alqalami ne fa qala lahu da Allah ya halicci alqalami sai ya bashi umurni yace masa uktub alqalami kai rubutu sai alqalami ya magana yace maza aktub ya Allah me zan rubuta قال اكتب ما كان وما هو كائن الى يوم القيامه ka rubuta abin da ya kasance da ko da abin da zai zo nan gaba har ya zuwa ranar tashi kiyama aikin da na baka kenan kai ta yi fasara ya tubu alƙalami ya kama ya rubuta wannan ya rubuta wannan ya rubuta wannan sai Allah ya ce masa uktub ka rubuta ga wani annabi na ka rubuta irin aikin da zai yi nuhun alaihi salatu wassalam inni sa'ursiluhu ila qaumi ga annabi nuhu mai tsira da aminci ni zan aike shi zuwa ga mutanensa faman amana bihi adkhaltuhu aljanna wanda ya imani da shi zan shigar da shi aljanna Allah ne yake baiwa alƙalami umarni yayi wannan rubutu faman kafara bihi adkhaltuhu nar wanda ya kafirce wa annabi nuhu zan shigar da shi wuta da alƙalami yayi wannan rubutun Allah ya sake ce masa rubuta dai rubuta Ibrahim kazalik annabi Ibrahim shi ma haka zan aiko shi zuwa ga mutanensa wanda ya imani da shi zan shigar da shi aljanna wanda ya kafirce masa zan shigar da shi wuta annabi ibrahim ma ka rubuta haka Allah ya sake cewa ga wani rubutun ma rubuta ka rubuta Musa a annabin Allah ne manzo na ne zan aiko shi zuwa ga mutanensa wanda ya imani da shi zan shigar da shi aljanna wanda ya kafirce masa zan shigar da shi wuta to haka ma annabi isa ka rubuta haka din Allah yake gaya wa alƙalami ya rubutu sannan yace uktub ka rubuta ga wata wata magana rubuta Muhammadan rubuta annabi Muhammadu faka taba Muhammadan alƙalami sai ya rubuta Muhammad wa qala yace ursiluhu ila ummatihi to zan aiko shi zuwa ga al'ummarsa faman amana bihi adkhalhu janna wanda ya imani da shi zan shigar da shi aljanna wa man kafara bihi to kafin ya bada amsa zan shigar da shi wuta na tsakal jalil Allah da kansa sai magana yace ta'addab ya qalam dakata ya alqalami tsaya kai ladabi hadal hadith wannan masoyi na ne yana da yana da daraja na muhabba annabi ibrahim kuma yana da daraja na kullu shi habibun layi ne shi habibi masoyina ne da Allah ya faɗa wa alƙalami wannan alƙalami sai ya girgiza ya makyarketa har ta adal qalam hatta shakka sai ya ɗan tsage da ba wannan tsago to wannan tsawa da aka yi masa sai ya tsage fasara la yaktubu illa idza shukka daga nan in ka yanka alƙalami in baka yi wannan tsagun ba rubutun yana yiwa yan uwa gardawa ga yana yiwa baya yiwuwa fa qala ma za aktubu ya Allah me zan rubuta qala uktub ummatun ka rubuta wannan al'umma ta Muhammadu al'umma ce ummatu Muhammadin ummatun muzniba lalle al'umma ce za ta iya yin zunubi amma kuma wa ana gafurun ni mai yawan gafara ne wa rahmati sabaqat fihim ghadabi rahmata kuma game da su in dai a kansu ne to rahamata ta riga fushina dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato rahama ne bil mu'minina laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina manzon Allah kenan saboda haka al'umma ta annabi suna tare da rahamar ubangiji to shikenan alhamdulillah هذا معنى كتب على نفسه الرحمة شو يتشتو الحمد لله من قوله الله تو كتب على نفسه الرحمة wannan shine rahama da Allah yake bayani akai kaga yar wannan jumla kawai ka ji karatu da yawa wanda shi ya kawo a karkashin wannan aya waka zalika kamar yadda ka ji muke ta bayanin nan to haka ne nufassilul ayat muke yin tafsili bayanan ayoyi na alqur'ani don gaskiya ta bayyana a fili don a yi aiki da ita. Wani sassabina sabilan mujirmi saboda a gano a yi bayani hanyoyin mujirmai hanyoyin su fito a fili, a yi tsariƙar mujirmi fatadattajanna don ka gano hanyoyin mujirmai kai da ake masa bayani don hanyar ta bayyana a gare ka ka gani a ƙarara fatattani ba don ka nisanci wannan hanyoyin munanan mutane. shi yasa Allah yake bayanin komai da komai don mai tokaciya maki faɗa ne an riga an gaya maka na'am قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أهواءكم أمم.
قد ضللت آه ضللت ضللت قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kulka gaya musu ya Rasulallah, ka ce musu inni nuhitu, ni an hane ni, an abudan da zina tad'una min dunillah, an hane ni in bautawa waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah, an hana ni in bautawa dodanni, ko duk wani abu, ko don duk son zuciya, don shi ma, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma tahta qubbatis sama'i ilahun yu'badu a'azam min hawan muttabai a ƙarƙashin rumfan sama gaba ɗaya babu wani Allah da ake bauta masa wanda ya fi son zuciya ashe ana bauta wa son zu- zuciya ko ana bauta wa dodanni ana bauta wa son zuciya idan zuciyarka ga- don ka biya bukatanta ta kawar da kai ta hana ka bautan Allah dama me ya bautan ka yi mata yadda take so to sai ka yi mata yadda take so yadda take son kuma shine kawar da kai gaban barin hanyar Allah to kaga an bauta mata kenan to ka gaya musu cewa ni an hane ni in bauta wa waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah qul la attabi'u ahwa'akum ka gaya musu ya rasulullahi cewa ka ce musu ni ba zan bi son zuciyanku ba wajen bautawa abubuwan banza dodanni da kuma son zuciya idan na yi haka ƙabdalartu idan to yayin nan har na yi haka na biye musu ko na biye muku wajen bauta wa dodanni ko wasu abubuwan banza ƙabdalartu to hakika na ɓata wa ma ana minal muhtadin ban zamo daga cikin waɗanda suke shiryayyo ba na'am قل إني على بشيرة من ربي وكذبتم به Mm.
ما عندي ما تستعجلون به Mm.
إن الحكم إلا لله يخف الحق Mm.
وهو خير الفاصلين
wal ka gaya musu ya rasulallah inni ala bayyinatin ni fa ina kan kwa- hujja bayyananniya wato ba kan bata nake ba ina kan hujja ne ni hujjar ma bayyananniya me rabbi kuma hujjan daga Allah ubangiji na amma wa kazzabtum bihi kuma ku kuka ƙarya wa- kuka ƙaryata wannan hujjar tawa ai kazzabtum bihi ko kuma kuka ƙaryata shi Allah wanda ya aiko ni da wannan hujja bihi wato damirin Allah ne kazzabtum bihi ko kuma kuka ƙaryata Allah ɗin haisu ashraktum tunda kuka yi masa tarayya kuka haɗa shi da waɗansu abubuwa wajen bauta ma indi ma sasta'jiluna bi abinda kuke nema cewa in gaggauta kawowa din ai ba na waje na bane don sun ce wa annabi in kai annabin Allah ne to ka sa azabar da kace za ta zo din to ta zo mun ki yawa ka gaggauta yanzu azabar mu halaka yanzu to shine Allah ya ce gaya wa annabi ka ce ma ka gaya musu ma in dai ma tasta ajiluna bi abinda kuke neman gaggauto shi din baya waje na domin sa'aluhu an yun- an yanzilal azaba ko yunzilal azaba ajilan anzala yunzil sun tambaye shi sun roƙe shi cewa in shi annabin Allah ne to ya saukar da azaba da gaggawa a yanzu yanzu to shi ne ajaba sai ya amsa musu da cewa ka ce musu ma in li ma tasta'jiluna bihi abinda kuke nema a gaggauto shi din ba a waje na yake ba inal hukumu hukunci na kowane iri ne baya wajen kowa illa lillah hukunci ba na kowa bane na Allah ne to zuwan abun ma ai hukuntawa ne hukuncin Allah ne to Allah ubangiji bai hukunta zuwan abun ba hukunci baya wajen kowa illa lillah face yana wajen Allah ya qussul haq Allah shine ke bada labari na gaskiya wa huwa khairul fasilin kuma Allah shine yafi dukkan masu shari'a iya shari'a ko yafi dukkan masu hukunci iya hukunci alfaslu shiga tsakani ai shari'an kenan ko to Allah yafi dukkan masu shari'a iya shari'a na'am قل لو أن عندي ما تستعجلون تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم Mm.
والله أعلم بالظالمين
Qul lahum ka gaya musu ya annabi law anna indi ma tastajiluna bihi da abinda kuke neman a gaggauto kawo shi din nan a waje na yake to ai da kun shiga uku da an yi an gama laqadi al-amr ai da hukun al'amari an hukunta an yi an gama baini wa bainakum tsakanina da ku ai shikenan da sai sai dai labarin waɗansu ba ku ba bi an u'ajjilahu lakum zan gaggauta kawowa din in abin da azabar kuwa ta zo to za ku halaka in kuka halaka kuma shikenan wa asari haminku sai in huta walakin nahu inda Allah amma kawo abin yana wajen Allah ne saboda haka da ni da ku duk muna jiran abin da Allah zai yi ne wallahu alamu bizalimin Allah ai yana sane da azzalumai duk inda suke na'am
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو mm.
ويعلم ما في البر والبحر Mm.
وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض Mm.
في ظلمات الأرض ولا رجب ولا يابس إلا في كتاب مبين Allah subhanahu wa ta'ala yake, wa indahu mafatihul gaibi, makullai na taskokin gaibin Allah yana wajen Allah ɗin ne, kaza iruhu, awai a turuk almuwassila ila a- ilmihi, ko hanyoyin da za a bi su kai a san wato abubuwa na ɓoye na Allah yana wajen Allah ne, in ba wanda Allah ya buɗe masa ba, ba wanda zai shige ya je balle ya gani. la ya'lamuha illa hu babu waɗanda yake sanin gaibin Allah sai shi Allah da kansa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah shi ya san abin da yake bayan ƙasa da bayan ƙasa kan tudu kenan fil barr wal bahr da abdu- bu- duk abubuwan da ke cikin teku duk Allah shi ya bar wa kansa sani shehu yace teku din nan ba wai cikin ruwan kaɗai ba alƙaryun da suke kan wato teku-teku don za ka samu tsakanin wani tsibiri da wani tsibiri akwai garuruwa to duk Allah ya san waɗannan wa ma tasqutu min waraqatin babu wa- wa- wani ganye da zai faɗo a ƙasa illa ya alamu hafashe kaga yawan ganye kaga yawan bishiyoyi a duniya to duk wani ganyen da ya tsinke ya faɗi to Allah ya san da shi illa ya alamu wala habbatin babu wata ƙwaya wanda take ɓoye fi zulumatil ardi cikin duhun ƙasa wala raddin ko ku wani abu busasshe ai ɗanye ko ɗanye wala ya bisin ko busasshe illa fi kitabin mubin face yana nan cikin littafin Allah a rubuce kuma a bayyane wannan aya la ya'lamu al-ghaiba illa Allah babu wanda ya san gaibi sai Allah tabaraka wa ta'ala me ya gaibin wahiyar khamsa allati fi qawlihi ta'ala akwai mafatihul ghaib guda biyar wanda suke cikin ayan nan da take cewa inna allaha indahu ilmu sa'a to har zuwa ƙarshe har zuwa ƙarshen aya to a wannan ayan zakara fi hadhihi al-aya Allah ya ambata a wannan aya anna mafatihal ghaibi makullan gaibin Allah la ya'lamuha illa hu duk babu wanda ya san su sai shi Allah da kansa wa mafatihul ghaibi fassara al hadisi mabudan gaibi hadisi yayi bayanin su ya zo cikin wani hadisi abu hadisin ne ya bayanin wannan ayan ya fassara wannan bi ayatul luqman wata aya da ta zo cikin suratul luqman inda Allah yake ce inna allaha indahu ilmus sa'a sani yaushe za a yi tashin kiyama yana wajen Allah wa yanzilul ghaib ko wa yanzilul ghaib da saukar da ruwan sama ba wanda ya san lokacin sai Allah nawa kenan biyu wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah ya san abin da ke cikin mahaifa nawa kenan uku wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gadan babu wata ran da ta san me za ta aikata a gobe amma Allah ya sani nawa kenan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut kuma babu wata ƙasar da ta san a ina za ta mutu waɗannan saninsu yana wajen Allah amma sai shehu ya ce amma wa qad ra'ayna katiran min al-awliya mun ga da yawa daga cikin waliyan Allah wa salihin da salihan bayi yukhbiruna an hadhihi al-ashya sukan bada labari waɗannan abubuwa sai na abubakar bai bada labarin yadda take take ba ya bayar ko yawwa sannan sayyidina abubakar sayyidina umar har yanzu ya ba da labarin wani yaƙi da ke faruwa a wani gari yana ba da umarni wa sariya aljabalar jabala ya sariya ya sariya ku lizimci wajen dutse aka tambaye shi menene yake faruwa yace a sojoji na ne yakin suke kokarin karewa a gari kaza ko ba anan suke ba ko to shehu yace akwai waɗannan boyayyun abubuwan amma sai muka ga wasu daga cikin waliyai ko salihai suna ba da labari min an hadhihi al-ashya game da waɗannan abubuwa qabla wuqu'iha kafin su faru fayati sidqu ma akbaru bihi gaskiyan abin da suka faɗa ko din kuma sai ya faru kamar yadda suka faɗa amma wannan wa hadha la yunafi la ya'lamuha illa hu wannan bai kore cewa gaibin ba wanda ya san gaibin ba sai Allah wannan din shi a kashin kansa ne shi wani yake faɗi ba an sanar da shi bane to ka gani har yanzu dai ba wanda ya sani sai Allah din li'anna hadha min ilmi Allah tabaraka wa ta'ala domin wannan din ai ba ilimin sa bane na Allah ne wanda ya bada labari din ba nasa bane an gaya masa ne wa ya gaya masa Allah ne ko ilhama ko Allah baya ilhama yana yi al-ghaibu alladhi la ya'lamuhu illa Allah ghaibun wahidun gaibin da Allah kadai shi ya sani baya baiwa wani dama ya sani guda ɗaya ne huwa qiyamus sa'a tashin kiyama la yujalliha liwaqtiha illa hu wa amma yanzilu al-ghayb amma saukar ruwan sama wa ma ya'lamu fil arham da abinda ake sani a mahaifa wa ma tadri nafsun ma za ta shifu gadan wata rai bata san me za ta aikata a gobe ba wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wata rai bata san a ina za ta mutu wasu sukan bada labari ni fa nawa ya kare ko babu to kullu hadha alimahu inda ba'di ilmuhu inda ba'di ibadillahi tabaraka wa ta'ala waɗannan da yawa akan sami sanin su a wajen wasu bayan Allah amma ba ra'asan kai tsaye daga ƙashin kansu ba daga waye daga Allah ne bi ilmillah duk abin da suka sani din ba wai ilimin ƙashin kansu bane akwai wanda yake da wani abu ba na Allah ba akwai wani malami a saiwa in Allah ne duk abin da kaga kake da shi na ilimi ba naka bane na waye na Allah ne babu wani mai mawadashi saiwa sai Allah duk wadatar da kake da ita ba taka bace Allah ne ba ka yaqulu Sheikh Ahmad Tijani Sheikh Ahmad Tijani yana cewa radiyallahu anhu innahu idza mata wa dufina qaddara da zan mutu a binne ne wasu frida da zai mutu a binne shi a fito da shi wasu ila an hazihil khamsa aka tambaye shi labarin waɗannan abubuwa la la la ukhbiru biha zai iya bayarwa saboda Allah ya shi din Allah ya sanar da shi abin da yake faruwa to saboda haka waliyai to dama menene har kul'ada ai shine dama walittaka din ka yi wani abin da ya keta al'ada amma in ka yi abin da kowa ya sani to me ya kai ai ba ka yi komai ba yawwa amma menene karama amrun khariqun lil ada ghairu maqrunin bit tahaddi amma al mu'jiza amrun khariqun lil ada maqrunun bit tahaddi abinda ake kiransa mu'jiza wani abu ne wanda ya keta al'ada amma har ana haɗa shi ma in aka yi challenging ɗin mutum kai kaza in kai annabin Allah ne sai ya ce Allah in yayi ya kalli Allah Allah ya ce to ka je kai musu kaza din kamar ma'ida kamar taguwa sun ce in kai annabin Allah ne wannan dutsen ta fito da ya fito da taguwa tare da ya an ce wa annabi Muhammadu in kai annabin Allah ne wancan bishiyar ta zo ta gaishe ki ki je ka kira bishiyar ya je ya ce Muhammadu na kira bishiya ta tumɓuko tana jaki ta zo gaban annabi ta kwanta in kai annabin Allah ne wannan damon nawa mafarauci ne ya je farautan damo har ya yanka ya rataye kayansa to da manzon Allah yana masa wa'azi yace ka gani ba zan in ka ga na yi imani da kai to wannan damo nawa ya imani da kai yace to in damon na haka yi imani da ni zaka yadda yace kwarai da gaske yace to aje damo aka aje yankakken damo sai kai damo waye ne ubangijin ka damo ya motsa ya dinga bayani ya dinga bayani Allah ne ubangiji na wanda mulkin sa ke sama mulkin sa ke kasa wanda yake kaza kaza wanda yake kaza kaza balarabe sai ya fara makirketa yace wai a bari ya yi sujada wa annabi annabi yace a'a ai wani baya wani sujada wannan menene mu'jiza to amrun khariqul lil ada amma ghairu maqrunin amma maqrunun bit tahaddi yana haɗe da tahaddi ta gara a ce in kai kaza ne i kaza amma shi karama amrun khariqun lil ada amma ghairu maqrunin lit tahaddi abinda ake kiransa karama wani abu ne wanda Allah zai yi don ya girmama wani bawa ya nuna cewa yaddadansa ne wannan shi ake kiransa karama wannan karama din hatta su yan wahabiya waɗanda suke kiransu yan salafiya a cikin littafin su na al-aqidatul wasitiyya na ibn taymiya ya tabbatar da cewa karama gaskiya ne a wajen waliyai har ma an kawo misalai da sauransu a cikin littafin to saboda haka to idan babu wannan din to me ne karamin ai kowa kaman kowa kenan kowa bai wuce kowa ba alhali waɗanda suka wuce kowa suna nan da yawa saboda haka wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san abin da yake bayan ƙasa walbahar da abin da yake cikin teku ko kan ruwa wa ma tasqutu min waraqatin ko da yake na fassara ko wani ganye ya fadi Allah illa ya alamuha Allah ya san da ganyen wala habbatin fi zulumatil lardi wata kwaya duk da take cikin duhun kasa wala rabbi ko danya wala yafisin ko butashe illa fi kitabin mubin face yana nan cikin littafin Allah a bayyane wato a cikin lauhul mahfuz na'am بسم الله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما ترحتم بالنار ترحتم بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa huwa allazi yatawaffakum ai kun ga kuna ta mutuwa wannan ya zo a haife shi ya gama rayuwarsa ya tafi wannan shi ma ya zo ya gama rayuwarsa ya tafi to ai mutuwa ba ta faruwa kawai akwai wanda yake sawa ta yiwu shi Allah shine wa huwa allazi yatawaffakum shine Allah wanda yakan wato dauki ranku billaili in aka ce billaili to wannan ba wafati na dindindin bane wafati ne temporary wafati na dan lokaci dama me babban bancin mutuwa da bacci numfashi amma in bacci ya bacci ai mutuwa ne za ka ɗauki mutum ma ka kai shi inda ka ga dama in ka ga ya motsa to ba baccin yake ba farkawa yi amma in yana bacci ba inda ba za ka kai shi ba yawwa to amma a motsa ya tashi wannan ikira ba a tsinka ta ba to ai bambancin bacci kenan da mutuwa to don haka Allah huwa allazi yatawaffakum bil-layli yaqbadu arwahakum wanda shi ne yakan riƙe rawukanku da daddare inda nau lokacin da kuke bacci rawukan suna wajensa amma sai ya bar tsakanin ran da numfashi ti ti ti ti ana tabawa ran sai ya dawo shiga shikenan sai mutum ya tashi wa ya'lamu ma jarahatun bin nahar kuma Allah yana sane da duk abin da kuke aikatawa da rana thumma yab'atukum fihi sannan ya tada ku daga bacci fihi da rana din bi raddi arwahikum shine sai ya dawo muku da ranku lokacin da kuka yi baccin nan kaga wannan wafati ba wancan na mutuwa na har abada bane Allah ya yi haka ne li yuqda ajalun musamman dan ya hukunta wani ajalin da ya ambata ajalin da ya ambata dama akwai ajali na tafiya gaba daya to wannan ajalin bai yi ba ya dawo da ku ne daga wannan baccin don ya samu ya hukunta ajalin da ya muku na wani lokaci na musamman ma'ana sai kun kai waɗannan shekaru da aka ambata muku shine ajalul haya ajalin rayuwa sai an gudanar da sai an aikata wannan sai sun gudana sun cika tukunna thumma ilaihi marji'ukum sannan karshe in ya sake karɓar ranku kuka mutu to makomanku yana gare shi ne thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan zai ba ku labarin duk abubuwan da kuka aikata a duniya na'am وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون
shi Allah yana wa kansa kirari wa huwa al-qahiru shine mai karfi mai rinjaye fauka fauka ibadihi sama da bayansa shine mai rinjayensa akan komai ya aikata abin da ya ga dama da su wa yursilu alaikum hafaza lokacin da kuke raye bayan kun farko farfado daga wancan baccin fa kenan saboda a samu a cika waɗannan kwanaki na ajalinku to Allah ya zab shine alqahiru fawqa ibadihi mai rinjaye mai karfi kan bayinsa mai aikata yadda ya ga dama sannan lokacin da kuke raye wa yursilu alaikum hafaza shine yake aiko muku da yan gadi masu kiwon ku mala'ika tuhsi a'malakum mala'ikun da suke lissafa dukkan ayyukanku, duk abin da ka aikata, to, kana tare da mala'ikun Allah, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Duk abin da za ka faɗa na kowace irin magana to, kana da tare da mala'ika a halarci tare da kai. Akwai mala'ikun da Allah ya aje don ‘yan gadi ne kar su bari wani abu mai cutarwa ya cutar da kai, aikinsu kenan. ka auna ka gani da za ka yi bacci a daji to akwai wasu kiyaki ba za su iya hawa har su shiga hancinka da kunne ba don menene don kana raye to kana tare da mala'ikun da Allah ya sanya yan gadi amma ana zagara kafin a jima za ka ga duk kwari da komai saboda sun gama aikinsu sun bar gangan jiki ne kawai a lokacin babu yan gadi to saboda haka wa yursilu alaikum hafaza Allah shine yake aiko da masu kiyaye ko masu lura da ku masu lura da ku game da abin da zai cutar da ku ko kuma waɗanda suke tare da ku suke rubuta dukkan ayyukan da kuke yi akwai to wannan kuna ci gaba da wannan rayuwa hatta idza jaa ahadakumul maut har yayin da mutuwa ta haƙiƙa ta zo wa ɗaya daga cikin ku kun ga wancan wancan an yi magana kan wafati to anan kaga hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffatu rusuluna kaga wannan shi ma wafati aka faɗa na mutuwa na dindindin wancan na bacci ma sunansa wafati huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari kaga wancan wafatin na bacci ne amma wannan wafatin na mutuwa ne to kuna kan wannan rayuwa hatta iza jaa ahad ahadakumul mautu har yayin da mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin ku to in mutuwan ta zo sabuba alamomi na mutuwa suka zo to tawaffatu rusuluna manzaninmu masu aikin ɗaukar rai to sai su yi wafati sai su karɓi ransa tawaffahul mala'ika almuwakkiluna ko almuwakkaluna bi qabdil arwah mala'ikun da aka wakilta su masu karɓar rawuka su ne za su karɓi rawukan ku kaga wannan mutuwa na dindindin kenan wahum la yufarritu ko ba sa sakaci bisa umarnin ubangiji to a ƙarƙashin wannan haya shewa yake cewa la yuqassiruna fi ma yumaruna bihi mala'ikun ba sa takaitawa kan duk abin da aka umurce su da shi Allah tabaraka wa ta'ala khalaqal khalqa bila wasitatin Allah ya halitta halittansa ba tare da wasitan wani abu ba shi da kansa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wal khalqu amma su halitta ittakhadhu wasa'iqa bainahu wa bainal la sun rike suna da tsani sila tsakaninsu da Allah fajazahum ala zalika to tunda suka kasance haka sai musu sakayya bisa yadda su ma suka yi masa fa wakkala malakan do wajen karɓar ransu ai kaga wajen halittar su kai tsaye an gane ko bai maganin cewa wani mala'ika na turo ya zo ya halicciwa ne ko ya masa kaza ba a'a yace shi ne ya halicci bayansa amma wajen kisan kisa yace sai wakilta mala'ika bai ce shi ya kake ba saboda al'adan dan adam Allah yana tare da su ba da wasiƙa ba amma su in ka lura Allah yana da dama ya sanya imani a zuciyan kowa ya sanar da shi kansa amma sai da aka sani wasiƙan ne manzani to don haka sai wajen karɓar rai Allah ya wakilta malakan yakbadu arwahahu wanda zai karɓi rawukansu su huwa kama khalaqahum awwalan bila wasitatin shi Allah da ya halicce su farko ba tare da wasitan kowane mala'ika ba kana qadiran ala an yatawaffahum bi nafsihi yana da iko ya karbi ransu ba tare da sanya mala'ika ba amma bai ba bila wasitatin ba tare da wasitan mala'ika ba walakin lamma takazul wasa'ita amma da suka riki tsani su kafin su kai gare ki wa hatajju biha suka kafa hujja da wato wakido din jazahu ala zalika sai musu sakayya bisa irin aikin su fattakaza wasiqatan inda mawtihim yayin kashe su to sai ya sanya wasiqan mala'ika an gane wa min ibadillahi almukramin akwai daga cikin bayin Allah masu girma ja'ana lallahu wa iyyakum minhu Allah ka sanya mu da mu da ku cikin bayin Allah masu girma a cikin su man yatawalla Allah qabda ruhi akwai wanda Allah yakan jibinci karɓar ransa ba wasu dan mala'ika saboda darajar sa wajen Allah bila wasiqatil malak takriman lahu saboda girmama shi al insanu ajaluhu maktubun shi dan adam ajalinsa na nan a rubuce a littafi wa malakul mauti amma mala'ikan mutuwa huwal muwakkal ala qabdi arwahil bashar shi ne wanda aka wakilta shi wajen karɓar rawukan ɗan adam amma na nan a littafi da'iman addiwanul ladzi fihi azma'ul bashar ko yaushe wannan mala'ikan littafin da ke ɗauke da rawukan ɗan adam littafin na gabansa yana kallo kowaye ne aka iso kansa baina yadayhi a gaban mala'ikan yana kallo yanzuru ila ismi kulli adin yana kallon sunan kowa da ajalinsa wani ajalinsa za ka gafafa kamar yadda kwamfuta ke fafafafafafa yana kallo wannan na tafiya wannan na dawowa wannan na tafiya haka dai fa iza marida shasu idan mutum ya kwanta ciwo na ajali ne nazara ila ismi sai ya kalli sunan to koya dai wa qad barra a lokacin sunan nasa yayi wani kura-kura alaman dai an fara sa alama wa idan maha tamaman karshe in sunan ya shafe gaba daya a wannan littafin alima anna ajalahu in qala nan take mala'ikan ya san ajalin wannan ya kare sai saura me saura aiki wa idan maha amma idan sunan ya shafe وبقي محل كتبه بياضا gurbin rubutun yana nan fari tak babu suna amma gurin farisan to alima anna hadha allazi in qada ajaluhu mu'min alama ce cewa wanda ajalin sannan zai mutu yanzu nan amma mumini ne tun daga haske a alaman gurbin sunansa fa ya'muru malaka shi wannan domin kowane mala'ika yana da mataimaka sai ya umurci wani mala'ika mai taimako biya minihi wanda yake hannun daman shi babban mala'ikan mutuwa ɗin ya masa umarni annahu ya kudu ruha fulani to ka karɓi ran wane yanzu yanzu nan amma wal yarkuf bihi fa huwa mu'min amma ya sassauta masa domin ran mu'mini ne ayi a hankali Allah muna roƙonka ka samu mutu muna mu'minai Allah ka sassauta mana idan mahal ismu amma in sunan wannan wanda ajalinsa ya sauka ya shafe ya goge wasa katsat warakatu to dama akwai dukkan yan adam bayan wannan da ke rubuce a cikin littafi a gaban mala'ika to akwai waɗansu kamar wata bishiya kamar magarya to kowanne ganyenta alama ce ta ran wani daga cikin ɗan adam yake makale to in ajalin wannan ya ƙare to ganyen sai ya faɗo wanda ke manne da ajalinsa kullu nafsin laha waraqatun min sidratil muntaha kowace rai tana da wani ganye alama ce nata a can sidratul muntaha wa idan mahal ismu idan sunan ya shafe wanda ke rubuce a gaban mala'ika wa baqi aswadu inda ya rage gurbin rubutun ya zama baki baki ne kawai gurin alima to mala'ikan ya san annal ladhi in qada ajaluhu kafirun wanda ajalinsa ya cika din nan ba musulmi bane kafiri ne kafirun billah fa ya'muru malakan bi shimalihi to mala'ikan da ke hannun hagunsa za a umunta na shugaban wato daukar rai ya kudru hadha kafir bi unfi daukiran wannan kafirin ka matsa masa duk iya matsawa saboda kafiri ne Allah ubangiji ya kiyaye jalasa annabi sallallahu alaihi wasallam yawman wata ran manzan Allah ya taɓa zama fa marra bihi malakul maut mala'ikan mutuwa sai ya zo ya wuce ya tadda annabi ya wuce qala lahu yace wa annabi inna Allah amarani bi qabdi ruhi fulani ya rasulullah zan je ne aiki wato yana kan duty an umarce ni ne in je in karɓi ran wani qala lahu annabi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah yace da shi urfuk bihi fa huwa mu'minun to da Allah a dan sassauta masa dan mu'mini ne kar a sa masa wahala kala lahu tib nafsan yace ka hutar da ranka yake gaya wa annabi fa inni arfuqu bihi ai da ma zan sassauta masa tunda mumini ne haza ma'ana qaulihi wannan shine ma'anan wannazi'ati ghalqan shira ranwa kafiri wannashiqati nashqan cikin nishadi cikin kwanciyar hankali shira ranwa mumini malakul maut lahu kala mala'ikan mutuwa yana da wakilai ala qabdil arwa waɗanda suke taimaka masa wajen karɓar rawuka wallahu tabaraka wa ta'ala Allah kuma tabaraka wa ta'ala haqiqatan huwa al-qabidu lil arwa a haqiqani mala'ika karɓar ran ma an umarce shi ne aikin nawaye ne na Allah ne fali haza qala don haka ne Allah yake cewa qul ka ga ya musu ya tawaffakum malakul maut allazi wukila bikum ka gani mala'ikan mutuwan da aka wakilta muku ya ɗauki ranku shi ne zai karɓi shi ma wakilta shi aka yi don haka aikin nawayi na Allah ne wa qala huna tawaffatu rusuluna yace manzanin mu masu ɗaukar rai sai su karɓi ransa amma aikin na Allah ne wa marratan ukura a wani yayi daban kuma yakan ce Allahu ya tawaffal anfus kaga can a can an faɗi cewa tawaffatu rusuluna manzanin mu su suke kashe su an gane ku ya tawaffakum malakul maut allazi wukila bikum wa yake kashewa mala'iku to bari ka ji kuma a wani karam sai yace Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wa yake karɓar rai Allah ne yake karɓar rawuka hina mautiha yayin mutuwa kaga bai sa mala'ika ba to a can mala'ika mala'iku suna matsayin wakilci ne alqabidu haqiqatan huwa Allah tabaraka wa ta'ala mai karɓar a hakika shine Allah tabaraka wa ta'ala wai wakilin malak Allah ya kan wakilta mala'ika amma aikin na Allah ne almalaku idza umira bi qabdi ruhi abdin yakbidha mala'ika in aka umurce shi ya je ya karbi ran wani ba to sai ya je ya karba wa abdul lam yu'mar bi qabdi ruhihi amma duk bawan da Allah bai umurci mala'ika ya je ya karbi ruhinsa ba to duk yadda yake so ya kashe shi bai isa ba saboda dama ba aikinsa bane wakilci ne wa huwa ajidun an ta'arrud lahu ba zai iya far masa ba wal abdu wakkala Allah tabaraka wa ta'ala alaihi mala'ikatan shi bawan Allah kullu Allah ya wakilta masa mala'iku ya harusunahu kowane bawa dukkan mu dinnan kowannen mu yana da mala'iku guda biyu wanda Allah ya sanya masa yan gadi kaga ai ko su ko saboda su kadai mala'ikun Allah ba sa saba wa Allah amma suna tare da kai koyaushe to in kana da kunya ko don su ka kasa saba wa Allah ɗaya mala'ikan an yaminihi yana hannun hannun daman wannan bawan Allah wa wahidun an shimalihi ɗaya yana hannun hagunansa wa wahidun baina yadayhi ɗaya na gabansa wa wahidun khalfahu ɗaya na bayansa wal hafizani lazani yaktubani da kuma guda biyu waɗanda ma aikin su rubutu ne yaktubani kullama qaddama min amalin salih suna rubuta duk abin da ya aikata na aiki na gari aiki mai kyau mala'ika sai ya rubuta aw sayyi'in ɗayan kuma in kai mummuna aiki ya rubuta wa man wa min galabati wa man galab na'am to wa min ghalabati rahmatihi saboda rinjaya rahamarsa da ta riga fushi raqibun ala yaminil insan raqibu ne mai kiwo shine a hannun kowane dan adam wa atidun ala yasarihi atidun kuma raqibun adama atidun a haguna wa raqibun huwa al-amir amma na hannun dama raqibu shine sarki mai rubuta kyawawa shine sarki ala ati shine sarki akan ati atidi shine mai rubuta munana in kai zunubi atidi ne mai rubuta amma kaga raqibu shine mai rubuta kyawawa amma kuma shine sarki mai bada umarni wannan menene rahamar ubangiji idza amila hasanatan in dan adam yayi kyakkyawan aiki amara bi kaddiha ashara marrati sai ai bada umarnin a rubuta kyakkyawan aiki har sau goma guda ɗaya ne fa amma sai a rubuta maka lada goma au aksar ko fiye da haka ma ila sab'i mi'atin har ya zuwa ninkin ɗari bakwai gwargwadon ƙarfin imanin mutum da yardarsa da Allah. Wai idza amila sayyi'atan idan ɗan adam ya aikata mummuna aiki la yuktabu la yaktubu atid atid ba zai saurin rubutawa ba saboda yana jiran umarni daga sarki illa idza amarahu raqib sai in raqibu yace to rubuta yaqulu amhilhu sitta sa'atin dakata masa tukunna na awa shida ka gani fa na lada kana yi an ja maza maza an rubuta amma in kai zunubi mai rubutun zunubi sai ya tambayi mai rubutun lada in rubuta ya ce a'a saurara masa na awa shida ko zai tuba in taba aw istaghfara aw amila khairan fala taktu in ka ga ya tuba ko yayi istighfari ko yayi aikin wani alheri to kar ka rubuta fa idza madha sittu sa'ati in awa shida ya rubuta ana jira ko zaka tuba baka tuba ba saboda karfin kai da wauta awa shida kana zaune to walam yastaghfir al-abdu har awa shida bawon bai istighfari ba kaga shine sirrin shiga dariqan waliyai saboda da waya ka samu waɗannan lokacin ba kai istighfari ba walam ya'mal khairan ko bai wani aikin alheri ba qala lahu uktubha marratan wahida ka rubuta amma kwaya ɗaya kaga wancan fa mai rubutun kyakkyawa daga yi goma ne amma na mummuna bayan ma an jira awa shida kuma taurin kunnen ka ya hana ka tuba sai a ce a rubuta amma ma duk da haka guda ɗaya ya ƙulu rasulu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wailun liman kalabat ahaduhu asharuhu ko a asharuhu kalmar azaba ko tir da mutumin da ɗaya-ɗayansa suka rinjaye goma-goma. Wanne ne ɗaya-ɗayan? Na zunubi wanda ake ta jira ana jiranka, amma don kawai don rashin kunya da abin nan har kai saki ɗaya ɗayan har su rinjaye goma goma to amma tar da wannan mutumi alhasanatu domin kyakkyawan aiki bi ashri amsalha guda ɗaya lada goma wa sayyi'atu la tuktabu illa sayyi'atan wahida mummuna aiki ko ba a rubutawa sai guda ɗaya wa in istaghfara fi muddati sitti sa'atin in ya tuba gurgurdan awa shida la tuktabu ba za a rubuta ba faman ghafala duk wanda ya rabkana hatta sarat hadhihi al-ahad har waɗannan ɗaya ɗayan suka kasance aksar min hadhihi al-asharat sun fi yawa akan waɗannan gomomin to tir fa huwa ghafilun wallahu al-muwaffaq muwaffiq amma wannan mutum ya zama rabkana ne Allah ya mana muwafuka sun marudu ilallahi sannan a dawo da su zuwa ga Allah maulahumul haq ubangijinsu na gaskiya malikuhumul haq as-sabit al-adl li yujaziyahum don yi musu sakayya illa ala lahul hukum ala haka ne ku saurara hukunci dai na Allah ne wa huwa asra'ul hasibin Allah ya fi dukkan masu lissafi iya lissafi ko ya fi dukkan masu hukunci iya hukunci yuhasibul khalqa kullahum fi qadri nisfi nahari zai wa dukkan halittu tun farko har ƙarshe zai musu hisabi na durikicin tsakanin su amma a gwargwaron rabin wuni awa shida ya ya gama min ayyamin duniya li hadisin bizalik saboda wani hadisi wanda ya bayanin wannan su ila sayyidina ali an tambayi sayyidina ali kaifa yuhasibu Allahu al-khalqa fi nisfi nahar a rabin wuni ya ta yaya Allah har zai yi wa halitta duk gaba ɗaya hisabi kana kaifa yughzihim fi nisfi nahar ya yake iya ciyar da su a rabin wuni to azaban hisabi ne zai gagare shi yughzihim kullan wala yujizuhu zalik duk gaba ɗaya kowa zai ci amma ba zai gagare shi ba ai shi ne yake ciyar da su نعم والحمد لله صدق الله العظيم da minti nawa ya aito akwai tambaya da ko ni to Walaikar salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu.
A cikin ayyana farko yana cewa salamu alaikum da masu malin yawon da ya fi amfani.
Amin.
A malam da Allah ina da kwan addu'a ne an da ya ce mu ita yi a cikin wannan watan.
To, muna masa addu'a albarkacin wannan wata Allah ya sa yi nasara a interview ɗin da zai yi, kuma duk mai wata bukata ma dukkan mu mabukata ne muna roƙo Allah ya biya nasa bukatan mu ma Allah ya biya namu albarkan wannan wata na Ramadan albarkacin Annabi Muhammadu albarkacin wannan alqur'ani da muke karantawa a wannan wata
A sai kada da ta mutu da cewa da fata ba da yawan da ya fi amfani. Wasu malam mai kiran Allah ne bayan ya gama ya ce ya biya shi zai lawo. Wai in shi Muhammadu Rasulullah a yi biya sai Allah ya tambaye ka ko ya zo ma yin shi ne yana kamata na'am saboda kawai an ce Muhammadu Rasulullahi to ka san aya kan annabi kan ba abinda ba za su faɗa ba ya kwarai da gaske babu wani aibi a cikin wannan sai dai a kullum idan akwai wani lafazi wanda ya zo a shari'a to a yi ƙoƙari a sani amma ka san abin da ya sa akan yi faɗa a wannan gudun kar wanda ba malami ba ya ɗauka wato sai wannan an faɗe shi zai zama shikaton eh a san wannan ɗin amma ka san wannan kuma kai ta yi niyya ne kai wa annabi salati to me laifi a ciki ba wani abu na'am to alhamdulillah rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانسانا حرنا وعبدنا وحاضرنا وغائبنا وطائنا وآسنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله